أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karmaka Allah mai wannan tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah maulana da fatan kun sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce na ji an yi magana akan shafa wani abu gashi ya fito wa mutum to idan gashin gemu na da saje ya fara fitowa bai yi yawa ba zan iya shafa mai ya ƙara yawa wannan tambayarsa na farko kenan kuma shi ya yi wancan tambayar ta tajdidi ma ƙarasa karantawa ko a fansun sai kuma yace a sannan tambaya ta akan tajdidi an yi wa mutum sau uku kuma aka ƙara biyo shi har ta wuce kwana uku zuwa wai zuwa zai yi a ƙara yi mishi yace naji an ce tajdidi sau uku kaɗai ake yi idan haka ne ya zai yi
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بايهاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا 22 ga watan Ramadan insha Allah tabaraka wa ta'ala a tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin suratul baqara insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda yau zamu tashi aya ta 30 insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura mai albarka a uh, dangane da masu uh, tambaya akwai wannan bawan Allah da yi tambaya yanzu wanda ina ganin tambayarsa ba ta bukatan mu uh, ba shi ansa saboda wancan karan mun ba da ansan ai mun bayar wancan karan shi kuma yayi tambayan kuma disem shi aka bawa amsan la tasalu ana shi ayin tubu da lakum tasukum ban gane misali ka an ce maka ka faɗi batun ka tambayi me hukuncin wanda yake shafa abu gashi ya fito mun gaya maka ra'ayoyin malamai daga ciki har da mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa cewa ba laifi dan mutum ya shafa wannan abu sai kuma ka zo kana cewa wai gemin ka ya fara fitowa kadan kadan shin zaka iya ƙara shafa mai to wace maka shafa wanda dama babu kyau ballantana kai wannan tambaya da Allah idan babu wata tambaya mai amfani ba sai an tsaya ana ta waɗansu irin tambayoyi ba ka tambayoyi aka tambaya da kai akan tajdidi duka mun karanta mun baka ansa kuma ka ƙara maimaita su amma ta wani fiska daban kuma in za a baka amsan dai irin amsan wancan da aka baka shi za a baka to in ya zama na cewa babu wata tambaya da Allah kare zama na kawai ana tambaya na daidai dole he an yi magana ko an sa an yi magana kawai in babu tambaya shi kenan Allah ya taimake mu insha Allah tabaraka ta'ala
na'am akramakallah sai wannan mai tambaya ta karshe yana cewa assalamu alaikum sunana Muhammad Siraj ya shek Allah ya ƙara ma lafiya tambaya ta kamar haka nan inda muke zaune muna tare da wani mutum shi baya sallah baya azumi amma idan mun sha ruwa yana saukowa mu ci abinci da shi shin hakan ya halarta
a ban gane baya sallah ba wani irin baya sallah shi ba musulmi bane ma'ana da kawai in ba musulmi bane da ka ce ba musulmi bane kuke zaune da shi amma in ya kasance musulmi ne ba kyau haka kawai da santsin baki kawai ka jefi mutum baya sallah me za mu tabbatar kila kai ne dai baka ga lokacin da yake sallan ba in musulmi ne muna ba da shawara kare zamana ana jifan mutane da ba sa yi haka kawai a sannan kuma misali in ma baya sallah ba musulmi bane ya sako za ku sha ruwa me yasa zaka hana shi ba dalilin da zaka hana shi bai shi ya sha Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ka bar shi ya ce sha me zaka ragu da shi in ya hana ka ba haramun bane ko ba musulmi bane yazo wajen ka zai sha ruwa ka bashi ba wani matsala insha Allah tabaraka wa ta'ala to dangane da akwai wasu bayin Allah wanda a yau da safe suka yi suka yi gungu suka zo a bayan sun zo da safe ba su same ni ba ina musu godiya na musamman sannan kuma akwai wasu yara uku da suka ɗauki wani gudumawa suka ce waɗannan marayu ne suka lissafa su uku suka ba su wani kayan sallah da kuma wani abin shan ruwa muna roƙo Allah Allah ya saka musu da alkhairi wanda sun tafi a masallacinmu na mu'assasatul anwar can a yanda muke gini a santanmu na mu'assasa to amma na gaya musu cewa ba a can muke yin tafsiri ba kasantuwan cikin masallacin ba wuta da zai isa ya haskaka mu da daddare a ce muna yin tafsiri a wajen har yanzu ana ta kokarin karasa ginin insha Allah tabaraka wa ta'ala amma muna sa ran bi iznillahi tabaraka wa ta'ala nan da bayan azumi za za mu karasa ginin sa ta yanda komai da komai zai zama na an sa kayayyakin wuta da kayan ba da sanyi insha Allah da sauransu ta yanda koda da wuta a masallacin a irin wannan zafi ba za mu iya koda da haske ba za mu iya aminta da rashin fanka ba saboda zafi da sauransu da ake ciki mutane za su takura to sai yasa muke amfani da wannan dama muna gaya musu muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan taimako da suka yi waɗanda suka taimaka su ma Allah ya taimake su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alkhairi kuma abun mamaki ba wasu bane ɗalibai ne ɗalibai ne yan uwanku wanda su ma suka yi wannan gudumawa suka zaɓi marayu guda uku ba su yi da yawa ba amma sai suka zaɓi marayu guda uku wanda da sun so a ce an je a masallaci za mu bayar to sai na gaya musu da kaman jiya da rana lokacin da muka yi sallan juma'a to da a ce sun solo wannan lokacin sun yi magana da wuri da sai mu tafi da shi masallaci wajen sallan juma'a bayan an yi sallan yanda muka yi sallan juma'a aka gabatar to amma dai duk da haka muna sanar musu da cewa abin da suka yi din in Allah ya sani ba lallai sai jama'a sun sani ba kuma muna amfani da wannan daman muna yi wa muna musu godiya muna kuma da harcen iyayen yaran da suka taimaka din Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taimake su akan karatun da suke yi in wani abu suke nema na budi Allah ya ba su albarka annabi alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجأل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وإذ قال ربك كأنبتي كوكتنا لوكتن دا أبنججن كيتي للملائكة وملائكون سما سجرما inni ja'ilun fil ardi khalifa haqiqa lallai zan sanya khalifa na a doran ƙasa qalu ataj'alu fiha yanzu qalu mala'iku sai suka ce ataj'alu fiha yanzu ubangiji zaka sa a doran ƙasa man yufsidu fiha wanda zai zamanto yana yin fasadi yana aikata barna wa yasfiku dima'a ya zamana yana zubda jinin yan uwansa sashi jama'a suna zubda jinin sashi wa nahnu gamumu nusabbihu bihamdika muna yin tasbihi kullun cikin tahamidi da gode maka wani kaddisu laka muna kaddasa ka muna girmama ka ta wajen kadaita ka a wajen ibada kala ubangiji sai ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna haqiqa lallai ni na san abin da baku sani ba wannan aya ita ce aya ta 30 a cikin suratul baqara wanda anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kawo maganganu abin da ya faru tun farkon halittar dan adam saboda ya tunawa dan adam irin ni'imomin da ya yi masa tun daga farkon halittar sama ga irin abin da aka fara samu kalman wa iz kalman iz a larabci idan an ce iz da kalman iza kalman iz da kalman iza wato harafi ne guda biyu wanda suke nuna lokaci harafi ne guda biyu wanda suke lokaci suke nuna lokaci amma ita iz koyaushe tana gwada lokaci ne lilmadi abin da ya riga ya shige wa iza ita kuma kalman iza tana gwada lokaci ne lil mustaqbal abin da zai zo nan gaba amma kuma wa qad tanubu ihdahumal ukhra akan samu daya ta gaji kujeran daya iz tana gwada madi wata rana kuma sai ta gwada maka mustaqbal iza tana gwada mustaqbal wata rana kuma sai ta gwada maka madi kamar me sai aka ce ita in wannan iz din duk lokacin daga ka ta zo maka ma'al mustaqbal za ta zo maka in za ta gwada is din in za ta gwada maka ma'anan abin da ya shige to za ta zo ne ita kanta sannan kuma sai ta kawo fi'ilin da yake gwada mustaqbal sai kuma ta baka ma'anan madi ita iz haka take yi misali duk lokacin da kaga iz sai kaga fi'ili mudari'i a gaba wanda ya dullu alal mustaqbal to in ka tashi fassara ka fassara shi da madi kar ka fassara shi da hadir an gane ga iz ga fi'ili mudari'i a gaba to fassaran ka fassara fi'ili mudari'in da madi kar ka fassara shi da fi'ili mudari'i na mustaqbal an fahimta shine kaman me kaman fadin Allah tabaraka wa ta'ala yanda Allah yake bada misali wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatayn anna halakum wa iz ya'idukumullahu ga iz sai aka ce ya'idukumullahu ubangiji yake muku alkawarin ihdat ta'ifatayn ɗaya daga cikin bangarori guda biyu anna halakum cewa naku ne to ga izga ya idu in ka tashi fassarawa sai ka ce wa izu wa'adakumullahu ku tuna lokacin da ubangiji yayi muku alkawari ba lokacin da ubangiji zai yi muku alkawari ba kaga iz ta hadu da fili mubari sai ta bada ma'anan madi kaman fadin Allah tabaraka wata'ala wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa iz yamkuru bika aha wa iz din nan ga iz ta zo ga kuma yamkuru fi'ili mudari to fassaran sa sai ka ce wa iz makaru bika sai ka fassara shi a fi'ili madi an fahimta duk lokacin da iz ta hadu da mustaqbal to ma'anan sa yakan bada ma'anan madi ne wallahu khairul makirin sannan ita kuma iza duk lokacin da kaga iza ta go tare da madi in iza ta zo tare da madi shi kuma ma'anansa mustaqbal ne sai ya canza iza ta zo da madi sai ta bada ma'anan mustaqbal misali iza jaa nasrullahi wal fathu iza jaa nasrullahi idan nasarar ubangiji ta zo to kaga ai bata zo ba za ta zo nan gaba ne kenan haka ne ko wa iza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wa iza arada aha iza da fi'ili madi ita kuma sai ta bada ma'anan mustaqbal to wannan wa'iz din da Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo wawun din jikin wa'iz din nan wawun din jikin wa'iz din nan sai Allah ya ce wa'iz qala rabbuka wawun din to wawun din nan malaman tafsiri sun tattauna akan ta wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce ma'anan wawun din nan wabtada a khalqakum iz qala lokacin da izqala rabbuka lil malaikati wabtada khalqakum saboda a baya zaka samu akwai ayoyi da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo wanda wannan ayoyin suna gwada halitta huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ubangiji shine ya halitta muku abin da duk yake kan kasa gaba ɗayan sa ma fil ardi khalaqa lakum to wannan ma fil ardi khalaqa lakum din sai suka ce to ayi adafin wa iz qala rabbuka lil malaikati akan ta sai aka ce mi idan an ya adafi sai aka ce wabtada khalqakum iz qala rabbuka lil malaikati wannan ma'anan kenan ko kuma suka ce idan ba wannan ma'anan za a bashi ba wa ya tamilu an takuna mu'allika bi fi'lin mahzufin taqdiruhu wa zukur ma'ana sai ka ce wa zukur ma'anan wawun din nan wa zukur ka ambata musu ya rasulullahi to kusan wannan shine ma'anan da malaman tafsiri suka yi ta tafiya wa iz qala rabbuka lil malaikati ka ambata musu ko ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai haƙiƙa zan sanya fil ardi a doran ƙasa khalifa wanda zai zamanto khalifa ba wannan khalifan ba fa ko da yake shi ma zai iya shiga ma'ana an gane ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a doran ƙasa to kalman khalifa waye khalifan Allah tabaraka wa ta'ala waye khalifan annabi Muhammadu na'am shine sayyidul khulafai gaba daya to amma annabi Adamu alaihi salatu wassalam lokacin da aka kawo aka halicci annabi Adamu Allah ya mai da shi wannan khalifan to ana magana da annabi Adamu ne amma ayoyin zaka ga suna gwada maka ana magana da Adamu da kuma zuriyansa da suke tsatsansa gaba daya duk da mu Allah yake gaba daya mu dinnan khalifofi ne na Allah gaba daya ba annabi Adamu shi kadai ba sai yasa me ma'anan khilafa ita al khilafa laha ma'ana yani tana da ma'anoni guda biyu wanda wannan abin shine aikin khalifa ma'ananta na farko hidayatul khalqi ila ibadatillahi wahdahu kama yuhibbu wa yarda shiryar da halitta zuwa ga bautan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai kaman yanda Allah yake so ya yarda da shi me aikin annabawa ba su shiryar da bayi ba su nuna musu ga hanya mai kyau ko ya nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira to wannan shine aikin annabawa kuma shine aikin dukkan waɗanda suke ƴaƴan gidan annabawa ne khalifofin annabawa kenan al'ulama warasatul anbiya su yi kira zuwa ga Allah tabaraka wata'ala idan sun yi kira zuwa ga Allah tabaraka wata'ala su nuna hanyar aljanna domin a bita su nuna hanyar wuta domin a guje mata to shine aikin khalifa na farko hidayatul khalqi ila ibadatillahi wahdahu kama yuhibbu wa yarda saboda fadin Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sannan aikin khalifa na biyu shine al-istimar fil ardi wato raya bayan ƙasa Allah da ya turo annabi Adamu da mu Allah ya samar da mu wannan ƙasar da kuke gani ba an samar da ita haka kawai bane an samar da ita ne dan mu zo mu raya ta da gine-gine mu kyautata ta duk wani abin da kasan zai bata ƙasa to haramun ne ka dinga yi hatta da wannan abin da ka gani in dai musulmi ne yawanci yanzu zaka ga malaman mu da dama an tashi malami zai je kan mimbari zai yi hudu ba amma sai ga an yi ta ɗebo kuɗi ba akan waɗansu abubuwa akwai asasiyat wanda ake buƙatar a yi wa ɗan adam kuɗi ba a kansa wanda waɗanda ba musulmai ba ba musulmai ba sun fi mu sai yanzu wasu ƙasashen musulmai da suka fara ci gaba kamar me yanzu zaka ga ƙasashen nan namu kana fita yanzu ka hau titi da abin hawanka zaka ga abin ga danja ta nuna maka ka tsaya ba kowa ma ga mutum ya zo kai wani sa'in da yellow fifa ma ba danja ba amma in kana sauri bu kawai ka murna ka shige har ka gudu to wannan abin da kai takhribi ne rusa kasa ne Allah bai samar da kai dan kai wannan abin ba sabani yanzu ka je kasashen wanda ba musulmai ba a turai in karfe ukun dare ka fita babu kowa a street din in wannan danjan ta tsayar da kai haka dole sai ka tsaya ba yanda zaka yi kana shigewa ba da sakan ɗaya ko sakan biyu zaka ji kiririn a wayanka an caje ka kuɗi ya shigo waye ce ka shige danja ba kowa fa to a nan ne muna hira da wani Allah ya saka mai da alkhairi wani yana Germany ana ce mai Alhaji Muftar muna hira yake gaya min yace mu musulmai a nan wato kalma faɗin Allah na mayal fizumin qawli illa ladayhi raqibun atid yace wallahi mu muna karantawa ne a mun imani da shi amma su suke ganin wannan abin a aikace practical in ka je can ba mai ce maka kala kwamfuta na'urori ne suna kallon ka ta ko ta ina kana shigewa taiku ɗaya in ka ƙara za ka ga taho za a hasko ka za a turo maka a wayanka ga hotonka ga yadda ka shige hotonka gaba da baya ga lokacin da ka shige ga mintunan in ba kai bane ka ce ba kai bane akwai wasu hujjojin da za a ƙara kawo maka so kaga irin waɗannan sai ya zama na in ka je hatta a ƙasashen turawa za ka samu akwai ƙasar da yanzu a cikin turai prison ɗinsu shekarun da suka shige sai kullewa suka yi ba mai laifi saboda kowa an ba shi haƙƙinsa shugabanninsu sun yi adalci talakawansu sun yadda su bi doka to kaga asalin khalifa a bayan ƙasa wanda bayan an same shi ya kira zuwa ga Allah sannan kuma sai ya zamana kuma yana raya ƙasa to sai ya zamana mu musulmai mun rabu mun da mu da kafiran sai muka rabu bangare biyu su sai suka ɗauki bangaren raya ƙasa da imarinta kawai mu kuma sai muka ɗauki bangaren raya zuciya kira zuwa ga Allah da sauransu amma cikakken mumini shine wanda yake hada dukka biyu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne mafi alkhairin mutane da aka fitar da ku don ku amfani mutane tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari sannan kuma me wa tu'minuna billah kaga wa tu'minuna billah shine wannan din nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari yana daga cikin sa imarul ardi raya kasa ku raya kasashen ku kar ku dinga barin abubuwa yanzu ka zamanto musulmi a dukkan ɗabi'unka da sulukinka da ma'ananka an ce wani malamin musulunci ya shiga kasashen turai da ya dawo sai ya ce na je na ga musulunci amma ba musulmai da ya dawo kasashen mu kuma sai ya ce na ga musulmai amma babu musulunci to kar ku yadda mu zamanto haka ya kamata a komai da aikin mu da ɗabi'ar mu ya zamana ana ganin sirri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki sai sa sayyidina Umar yake cewa kunu du'atan ila Allah wa antum samituna ku zamanto masu kira zuwa ga Allah inji sayyidina Umar amma yace wa antum samituna kuna shiru ba ya kun yi magana ba zo ka shiga musulunci zo ka yi kaza ba sai kai wannan ba aka tambaye shi ta yaya zan kira zuwa ga musulunci ba tare da nayi magana ba sayyidina umar yace bi akhlaqikum da kyawawan halayenku da kyawawan halayenku amma an zo algus musulmi ne cuwa-cuwa musulmi ne damfara musulmi ne abinda zai bada in ikasi a kai sai a ce annabi muhammadu haka yake a uzubillahi a uzubillahi kuma manzo Allah ba haka yake ba alayhi salatu wasalam in kana duba koyarwansa da ɗabi'unsa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an turo ni ne in cika kyawawan halaye sai yasa hatta masu da'awa wanda zaka ga sun zo su dinga nuna kamar su ne nuwabus sama'i a cikin da'awanka ka zo mutane ba ku tsoron Allah ba ku da amana ba ku da kai ma kana cikin mutane ya sayyadi ba ka da amana kai ma ka yi wa'azi kawai in za a bi ka a bi ka amma da dinga irin wannan maganganu da sauransu ana kushe al'umman annabi to wannan usulubin ya fi fita a wajen izala an fi samun wannan mistake din daga kansu zaka samu su ba su damu da imarul ardi ba sai yasa zaka ga da sunan da a sunna aka samu boko haramun da sunan da a sunna aka samu taliban da sunan da'awar sunna aka samu yan al'aƙa'ida da sunan da'awar sunna aka samu da'ish wanda kuma duka manzan Allah da sunnansa ya barranta da boko haramun sunnar manzan Allah ta barranta da da'ish sunnar manzan Allah ta barranta da alƙa'ida sunnar manzan Allah ta barranta da yan taliban ta barranta da su Usama bin Laden su mulla ta barranta da su shekau su Muhammadu su ba ruwan annabi Muhammadu da sunnarsa da waɗannan to haka kuma akwai waɗanda suna nan suna nan sai sa kullum muke faɗa fikira da da'awar boko haramun ba abu ne wanda gwamnati kawai za ta sa bindiga ta yaƙe shi a gama da shi ba ba haka bane yana buƙatan gwamnati ta yi lissafi abu ne ideology kwakwalansu a ciki yake wannan da'awa na mutane su fito sunnar annabi sai mun muku kaza in ba ku bi sunnar annabi ba ka ga mutum yana harzika yana kyaman yan uwansa musulmai ballantana waɗanda ba yan uwansa musulmai ba to wannan fikirar tana nan ba sai an ce maka dan boko haramun bane karantse in ya samu bindiga zai harbe ka karantse in ya samu bindiga zai harbe ka to kuma wannan abin yana nan sa'id a cikin dawan izala da haka dawan su take ko kaga suna maka dariya yau gobe ran da duk suka samu dama a kanka to za su yi maka irin na jabatun nasara ne za su yi maka irin na ISIS ne za su yi maka irin na Daesh ne ko ka bi mu ko mu yanka ka wallahi tallahi duk duk haka suke duk ɗaya ne ba wani wanda zai za ka gansu mu sunna sunna sunna duk sunnansa da yadda ka tsawon gemun ka da sunnan ka da san sunnan ka ka kai yan boko haramu jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihad ba ka suka kira kansu ba amma me sunna ta haifar musu to ka duba haka nan in ka gansu ka ga mutum yana ta faɗa sai ya dora mutane sai mun dora ku akan kaza ko kuna so ko ba ku so sunna ƙarya ne manzo Allah ba haka ya kira ba ba haka manzo Allah ya kira ba da haka kowa ku tafi a waye kar ku dinga zuwa kawai kuna jin wani mutum ya je kullum bai da fada sai bai da abokan gaba sai musulmai bai da abokan fada sai musulmai da waɗanda ba musulmai ba duk ba su kubuta daga sharrin harcin sa ba manzo Allah yana fada al muslimu cikakken musulmi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harcensa da cutarwan hannunsa amma baka da wani abu ka kalli dan uwanka musulmi dan bid'a dan bid'a wani anan wai yana cewa wai saboda bakin ciki da hassada da kiyashi wani anan garin wai ya je Gombe sai aka ce masa wannan kai kana wakiltan Dr. Hadi dan Sheda Rusuwan Bauchi ne a'a ba na wakiltansa dan bid'a katon dan bid'a ko uban sama bai kai wakilce shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani irin gaba ne wannan wannan yana gwada maka in yana da bomb zai iya dasawa da tahadi ko ya dasawa mahaifin da tahadi ko ya dauki wuka ya yanka su da shi da su shekau duk ɗaya suke fikira ɗaya ne haka suke haka suke to da haka sai ku yi a hankali ƙasa yanda Allah ya faɗa khalifancin ƙasa Allah ya samar da shi ne khalifanci an samar na farko a bautawa Allah wa'budullah ko wala tushrik bi wala tushriku bihi shay'a wannan shine asasin khalifa na farko aikin khalifa na farko kenan abu na biyu i'marul ardi raya kasa a rayata da haka zaka ga waɗannan masu fikiran suka jawo musulmai suka koma ƙauyawa haka ake kallon mu duk abin da za a nuna na ci gaba kafin zuwan wahabiyanci ne an ce maka musulmi zaka ga musulmin da yi wani abu na ci gaba to zaka ga bai da alaka da wahabiyanci in an ce maka irin su ibnu sina zaka ga ba su da alaka da wahabiyanci wahabiyawan ma kafirta su suke irin su ibnu rushd ba su da alaka da wahabiyanci irin su alfarabi irin su alkhawarizmi an gane irin su ibnu khaldun waɗannan dukkan su wanda tunaninsu ne ya haifar wa duniya ci gaban da ake ciki yanzu zaka ga duk wahabiyawa ma kafirta su suke amma ka zo ka kalli wahabiyanci tsaf ka gan me suka kawo al'umma banda ci baya sabulun wanka ba su kerawa sai an musu magin gidansu sai an maka ballantana motan hawanka ballantana amma duk sun zo sun rikita mutane sunna sunna sunna ka rasa kuma sunnar kwaya daya in kai shiru kai haka kace to naji akramakallahu sunna ba mu sunna daya ba na biyu wanda wahabiyawa kuka kawo wanda kafin zuwan ku ba a yin wannan har yau su ba ku kwaya daya fa mu muka kawo niqabi ƙarya ne yan shiya ne suka kawo ya kai yan shi'a ne suka kawo niqabi mu muka kawo hijabi duk wanda ka ganshi da zindime mai hijabi a kasar nan dan shi'a ne ya kawo shi da haka in ma wannan sunna kake dauka sai ladan ta shiga asusun abokin gaban ka dan shi'a kafin ta fito kun ji daya na biyun ka zo ai mu mun zo muna yin alhamdulillah mun mu muke rike hannu mu muke sai mu ce shehu ibrahim ne ya kawo yanzu gashi karatuttukan mu ana sawa a rediyo ana kaza a kasar nan shehu ibrahim ne ya zindimo littafi guda ya ce a sa da da an ce ba za a saba ba haka bane ba dan haka in kuma suka kawo maka wata sunna wanda kaga su suka zo da ita da sunan sunna to zaka ga sun mata gurguwar fahimta ba su fahimce ta ba kuma zaka ga in an bi su akan wannan fahimtar wallahi sai musulmai sun dawo kauyawa wallahi bari in baku misali yau ka bi wahabiyawa a fahimtar da suka yi wa gemu babu shakka ba ma inkari gemu sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma tambaya kafin zuwan su malaman mu wasu da gemu suna da shi to amma me bambancin mu da su su da suka zo sai suka ce gemu dole dole ko kana so ko baka so sai ka aje gemu sannan sai suka ce kuma in zaka aje gemu in ka cika kar ka taba komai a fiskan ka duk yanda ya fito haka haka haka haka wani ma gemun sa a makogara zaka gani gemu a makogara ya sai suka ce ka bar shi sannan kuma ba tsafta ka kuma kwashe gashin baki sunan wani boss a inda wai shi gushen guruba sai ka ga gaba ɗaya mutum ya canza bayi da wani kamanni fahimtu sai ga to yaushe zaka bi wannan abin ko kuma ka ga mutum ya zo ya ce maka dole dole sai ka dangala kafan wando alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce maka ka dangala kafan wando manzon Allah ma ya annabi Muhammadu ma bai taba sa wando ba rayuwarsa hadisai biyu ne suka ce annabi ya saya wando ya saya fa ba ya sa ba su ma kuma da ifai ne biyu ne suka ce annabi ya saya wando su ma kuma da ifai ne sannan kuma in ma kana maganar dangala wannan dama shi a al'ada ka kalli mutanen Pakistan ka kalli mutanen Bangladesh an san zanyi suke daurawa to annabi kayan da ya hana ja ga wanda ma bai sani ba shine in kana kallon sarakuna irin na da ko films adventure in kana kallo zaka ga sarki an yi mai kaya tsakaninsa da kayansa da yake jan ƙasa sai ya kai jikin ginin nan zai taho fu a ƙasa yana jan kaya wannan akwai girman kai ko babu annabi sai ya ce man jarra saubahu khuyala'a lan yanzuru Allah ilay yawmal qiyama wanda ya ja tufafinsa dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba ranar kiyama annabi ya faɗa haka hadisi sahihi annabi ya ce wanda ya ja tufafi dan girman kai ashe wanda bai ja dan girman kai ba fa kar ka je kawai ka saki kafan wandan ka taka abin nan laka zaka kwaba kawai ka ja wani wandan ka sama ka fito wani irin baibai ka cuda halittar ka ka bata ta ka gurbata kanka ka sa mutane suna kallon ka suna maka dariya kuma in ka ce wani abu ga sayyidina abubakar ai yace izari izari yastahi ahyanan annabi ga izari na gwadona yana sauka yana jan kasa me manzo Allah yace lasta mimman yajruhu khuyala baka daga cikin wanda yake jansa dan girman kai sai ka ji sun ce ai wannan sayyidina Abubakar ne annabi ya bashi shaida kai annabi ya baka shaida la ilaha illallah in sai annabi ya bani shaida tukunna kan na sake wando hadisin da manzon Allah ya ce kar ku ja kayan kudin da kai yake yi ko da sahabbai ashe kai ma ba da kai yake yi ba da sahabbai yake yi ko ba haka ba don haka wannan manzo Allah da ya faɗa lasta mai mai jirro sauban kuyala za mu fahimto ashe duk wanda ba zai ja tufafinsa dan girman kai ba lafiya lau ya saki kafan wandonsa kuma sakin kafan wando bayan da suke faɗa bane ba wanda zai saki kafan wandonsa in dai ba mahaukaci ba in zaka in zaka shiga bayan gida zaka dage kafan wandonka ba nace kace yanzu zan shiga bayan gida nace to shikenan kai kuma zaka shiga masallaci me sa baka sakewa to alhamdulillahi rabbil alamin a afuwan mun dan samu matsalar network ne amma ya dawo don haka abin da yake akwai magana da ake magana duk ƙauyanci na duniya da kuka sani da wanda ma ba ku sani ba billahi allazi la ilaha illa huwa wahabiyanci ne ya haifar da shi su suka bai da musulmai ƙauyawa yanzu misali akwai wani bidiyo kwanaki da yake yawo wani wani ba wahabi a Cyprus ya je ya ga sun yi gunki sun ajiye gunkin su kawai ya hau gunki ne ya dauki guduma ya je yana ta rushewa kasan su ba kasan ka ba haka kurum sun yi abin su kaje kana rushe musu kuma waye ce yanzu nan ni din nan zan iya yin gunkin zuwan ajiye shana ba komai ba komai a cikin sa ba komai gunki abin da ake nufi da gunki akwai abin da ake kiran shi wato alwatan wasaniya bautan gunki shi bautan gunki yana jikin gunki ne ko yana kwakwalwan mai bautan gunki yana kwakwalwan mai bautan gunki ne yanzu ku kaddara ga wannan makar sai ne yaka sai na ce wannan makar yanzu Allah ya kiyaye Allah ya tsare zan dinga bauta mata dan haka sai shari'a ta rushe ta saboda ana bauta mata ana son a bauta mata ka gane ko da haka bautan illan bautan tan yana jikinta ne ko yana kwakwalwa na kuma idan ka ce yanzu duk abin da ake bautawa za ka rushe ya za ka yi da shanu da ake bauta musu a indiya ko kama ka aka yi ma a yankin ka ci naman sani ya kashe kaza su ko ka kashe sani ya kashe kaza su ya za ka yi da masu bautan beraye ya za ka yi da masu bautan macizai za ka ce kawai yadda ka gansu za ka kashe su ya za ka yi da bautan masu bautan rana la ta zidulil shamsi wala lil kamar wasu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna kar ku kar ku bauta wa rana kar ku bauta wa wata kawai sai ka ce to shikenan kaga irin fikiran wahabiyanci bari in Allah yadda yau mu dauki bom za mu wurga wa rana kawai mu tarwatsa ta saboda ana bauta mata alaisa hada sai to da ka iyakum wa iyakum fikiran wahabiyanci bai ba an gane ku fikiran wahabiyanci bai ba ka tabbatar baka da alaka da wahabiyanci lamin qaribin wa lamin ba'idin fikira ne wanda duk wanda yake bin su zai zama ba kauye yana daga cikin kauyancin su wani malamin su ibnu usaimin an tambaye shi wai ƙasa tana juyawa ya ce ƙasa ba ta juyawa Allah ya ce ƙasa tana tsaye guri ɗaya ya sai di a wani zamani kake a ƙarni na hudu kake ko ƙarni na biyar ana 24th century ka ce ƙasa ba ta juyawa ƙasan da an riga an gama karance ta kullum ana kallon motsin ta ko motsin jip da yaka sai an gane ta yi motsi amma ga zo ka ce ƙasa ba ta juyawa to wannan shine irin balidancin wahabiyanci kar ku shiga wahabiyanci kar ku shiga wahabiyanci wahabiyanci hatsari ne a rayuwar dan adam an gane yawa ƙauyawa ne a addini ƙauyawa ne a sanin duniya kuma duk wani abu na ci gaba na duniya ba ka taba ganin sun kawo mutane ba yanzu misali maganar interfaith da ake ta yi interfaith da interfaith nan da ake ta yi cewan mutane ba ruwanmu da arna ba ruwanmu da kaza kai ka ce Allah ya ce ka ki arni a haddin zatinsa ne ba ka ƙi arnancinsa ba wace ka ƙi arni a haddin zatinsa kuma shi fa wannan da yake ta ihu ɗan garin nan da yake bayi tsoron Allah bayi tsoron Allah mutumin garin nan ka zo kana ta magana kana ma mutane raddi akan interfaith shi fa ya fito da bakin sa yake cewa kiristoci sun kawo mai ziyara har masallacinsa kiristoci sun kawo mai ziyara har masallacinsa ya karɓe su kuma yana murna da zuwansu me wannan ba interfaith ba sai nura khalid kawai shi ma dan an ganshi tare da wani kiristoci kuma har yau nura khalid bai fito ya ce da kiristoci da addinin musulunci da kiristanci duk ɗaya bane ku kuke lizimta mai maganar da kuka ga dama in kun lizimta mai sannan kuma sai ku yi mai hukunci ku jira ya faɗi mana me ra'ayinsa sannan sai ku yi mai hukunci to wannan shine sharrin wahabiyanci su ɓata musulmi da gangan sannan haka ka lura duk abin da suke ce mana shirka muke yi mu yan bid'a ne tsakaninku da Allah duk abin da suke faɗa ɗaya muna yi a ciki ba ma yi sai dai su faɗa su ce mun yi su mana ƙarya sannan kuma sai su ɗora hukunci a kai amma in za a dawo a ji ta bakin mu ai ba za a ga haka muke ba to wannan shine sharrin su ya kamata mutane su gane duk wani musiba da ake ciki a yau duniya kaga har wannan kidnapping din wallahi tallahi duk wahabiyanci ne ya jawo wallahi tallahi duka wahabiyanci ne duk wani ta'addanci da kaga musulmi yana ɗanɗana kuɗansa a hannu ana kallon musulmi a mazaunin baƙauye to wallahi su suka jawo dama manzo Allah ya faɗa minhum takharujul fitna wa ilayhim ta'udu sahihin hadisi cikin bukhari ko da muslim da sauran littattafan su yawo haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sifan su me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan sifan su yace wani mutum ya zo ya kalli annabi yace wa manzo Allah i'dil kai adalci to sifan mutumin hadisi sai yace faqaba rajulun wani mutum ya tashi ghairul ainaini mai kwarmin ido na ci uljabini ga goshinsa katoto an gane mushriful wajin ta yi ga kumatunsa laɓa-laɓa kasul lihiyati ya ci ɗabi'antu da ɗabi'an wahabiyya salafi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ji baya son ya koyar da musulmai su ɗabi'antu da ɗabi'a irin na wahabiyawa sayyidina Khalid bin Walid a wata riwaya sayyidina Umar radiyallahu anhu sai suka tashi suna tashi sai suka ce wa manzo Allah idhin li fa adriba unqahu annabi ban izini in dauke wuyansa annabi ya ce a'a la'allahu an yakuna yusalli wata kila yana sallah ku duba fa saboda annabi zai nuna maka in mutum na sallah ka fita a sha'aninsa kuffu amman qala la ilaha illallah inji annabi ku kame harcen ku da cutarwanku daga kan mutumin da ya ce la ilaha illallah sai sayyidina Khalid ya ce fakan min musallin ya kulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi nawa aka samu mai sallah yana faɗa da harcensa abinda baya cikin zuciyarsa kun san me manzo Allah yace inni lam umar an anquba ala qulubin nasi wa an ashqa butunahu ba a turo ni in tsaga zuciyar mutane in farka cikin su in ga me suke da shi ba in mutum ya ce musulmi ne ku bashi ya tafi musulmi ne annabi Muhammadu aka yi faɗa in ya ce musulmi ne ku bashi ya tafi shi musulmi ne mutumin nan bayan ya tafi manzalla sai ya kalle su ya ce inna min di'idi hara kauman a tsatsan wannan mutumin za a samu wasu mutane su ibnu taymiya suna nan su albani su usaiminu suna nan inna min di'idi hara kauman eh su bin bas su usaimin su abdul wahabi suna nan annabi ne ya faɗa ba ƙarya muke ba a hadisi inna min di'idi hara kauman manzo Allah sai ya ce sifan su kuma a duba in sifan mutumin ba haka sifan Usaim ya goshin Usaimin yake na tu'ul jabini kenan ya yake kafsul liyati ya sifan su yake mushammarul izari duk wandan sa dangale yake ba haka sifan su yake ba shine manzo Allah yake faɗa inna min diidi hadha qauman a tsatsan wannan mutum akwai wasu mutane an gane in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya haduru ahadakum salatahu ahadukum salatahu ma salatihi ya hatsiru a hadukum salatahu ma salati in ka ga yadda suke sallah kai kana haka wani ma sai ya yi haka ya riƙe ya yi ta damu yana ta ya ta ja muku ya zamo fattani a cikin sallah sallar da in ka lakance ta zaka yi ta a minti biyar minti goma sai ya riƙe ka kusan minti talatin an gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka sufan su yake waɗannan mutane manzo Allah ya ce ya tsuru ahadakum salatahu ma salati wa qira'atuhu ma qira'ati in ka ji yadda suke yi malam sai ka raina qira'anka amma manzalla ce ya murƙuna min addini kama ya murƙu samu min ramiya suna fita daga addini irin yadda kifiya take shiga jikin dabba fiw ta fice ga yawa jini na wuce annabi ya ce haka suke fita a musulunci annabi ya ce la in adraktahum la aqtulannahum qatla adi da zan ga wahabiyawa da duk sai na kashe su in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qatla adi ku tambaya alqur'ani wani ruwaya kuma fa qatla samud ko to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake dan haka kowa da kowa ya shiga taitayinsa addinin musulunci ba abun wasa bane wahabiyanci guba ce duk ci gaban da kaga musulmi ba su samu ba yau tan daga kan magin gidanka sai an kera maka gishirin ka sai an baka komai wayoyin nan din nasu ne ababen hawa nasu ne komai da muke amfani da shi nasu ne rigunan sawan mu komai su suke yi wallahi tallahi wahabiyawa ne suka ja mana wannan ci bayan da ba dan su ba da yanzu musulmai duk wannan abin mu muke yi sai dai kafirai su amfana su suwaye to sun hada bindiga amma da aka koya musu ba sun iya hada bindiga sai da bindiga don su harba mutane da bama bamai Allah ya sauki an gane ko to shine muhimmancin khalifanci a bayan kasa an gane abu na farko abu na farko shine bautawa Allah abu na biyu kuma raya kasa Allah yana faɗa cikin suratu hud yana cewa huwal ladhi ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha Allahu akbar qur'ani shine ya samar duk mutanen duniya gaba a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ko fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabili ya dawudu ya dawud annabi dawud kenan ko alaihi salam inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kai ma mun sanya ka khalifa ne a doron kasa a shiga gaba annabi adamu bane kawai khalifa ko sai ya ce fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci